الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى dan uwa muna wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu damar yin wannan ibada lami lafiya dan uwa mu san da cewa Allah madaukakin sarki ke halittar lokutuka da zamannuka da watun nan ya zaɓi wanda ya ga dama daga cikin su ya daga fadalarsu da darajar su da yan uwa mu san da cewa da akwai kwanuka guda goma masu fadala da daraja wanda suke tunkarar mu wanda wannan wuninnuka guda goma a wuninnuka na shekara ga baki daya babu wuninnukan da suka kai su daraja da fadala kamar yadda darurruka guda goma na ƙarshen ramadana a darurruka babu darurrukan da suka kai su fadala da daraja to su kuma wannan wuninnuka babu wuninnukan da suka kai su daraja da fadala da yawan lada ga wanda ya aiki na na kwarai su ne kwanakai guda goma na harin wata na zulhijja wanda yau muna kwana ashirin da takwas a wani lissani da tara daga cikin wata na zulkada kenan wata yana riga ya kama to musan da cewa muna cikin wuninnika masu daraja da girman gaske wannan wuninnikan suna cikin ashhurul hajji watan da ake ayyuka na aikin haji wanda su ne suke kamawa daga shawwal zulqa'da zulhijja sannan kuma wannan wani nukan suna cikin ashhurul hurum watunna guda hudu masu alfurma masu daraja shine zulqa'da zulhijja da kuma muharram da shahrul rajab wannan wani nukan baitin wannan darajar da gare su Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da su wal fajr wa layali ashr Allah yayi rantsuwa da darurruka guda goma malamai suka ce in aka ɗauke shi akan darurruka ana nihin darurruka guda goma na ƙarshen wata na ramadana in aka ɗauke shi akan wuninnuka kamar yadda tafsiri na abdullahi bin abbas yake nunawa ana nihin da su wuninnuka guda goma na harkon ashir zulhijja wannan wuninnuka suna da daraja mai girman gaske sannan kuma ya tabbata a hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu wuninnukan da ayyuka na gari Allah ya fi son su ya fi so a yi a wannan wani nuka sama da wani nuka na goma harko na wata na zilhijja wannan wani nuka na goma harko na wata na zilhijja Allah na so a yi aiki na gari a cikinsu alal itlaq wani nuka babu wani nukan da Allah ya yi son a yawaita ayyuka na gari na kwarai a ciki suke da fadala da daraja a cikin shekara sama da wannan wani ka guda goma wanda su muke tunkara su sai sahabbai suka ce ko da jihadi wazala ce ko da jihadi sai dai in mu kadarta mu wazala ce idan a kadarta mutum ya huta da dukiyar shi da ran shi ya tayi jihadi ya yi ta yaƙi a kashe shi duke ta ƙare a wannan jihadin shine zai kai shi lada shi yasa yan uwa mu yi kokari muribanci ayyuka na gari na kwarai a cikin wannan wani duka kawai da za mu yi ishara a kan ayyukan da ake bukata a yawaita yi a mai da hankali a kansu a cikin wannan wani duka wani hadisi wata ruwaya manzana ta muke cewa ma min amalin azka inda Allahi wala a'zamu ajran min khairin ya'malahu fi al-ashr al-adha manzana ta muke cewa babu wani aikin da yahi girma lada yahi yawan lada sama da aiki na alkhairi da bawa zai yi a cikin wuninnika guda goma na wata na layya shi ne wata na zulhijja wannan wuninnika na farko kenan wanda mafi yawan ayyukan haji ana yin su ne ko kuma manyan ayyukan haji ana yin su ne daga wuni na tara na takwas zuwa wuni na tara na goma sauran kuma idasa suke ayyuka ne ake yi yan kaga wuninnika ne masu darajar gaske ya zo a hadisi daga cikin wuninnukan da suke da daraja suka shi daraja a cikin wannan wuninnukan wuni na arafa da kuma wuni na tarwiya da kuma wuni na goma wanda mutane suna ganin kawai wuni ne kaɗai na cin nama na yin yanka da sauransu sai ka ga mutum dalilin gyara layya ba ya je sallah ta jam'i dalilin gyara layya ya gaji ba ya je bai masallaci ya yi sallah ya dinga gafala da karatun alkur'ani ya dinga gafala da aska da makamantan haka na daga cikin manyan kusakurai bal ma wani kaga ya sa kiɗe-kiɗe a wuni na goma wanda yana daga cikin manyan wuninnuka za mu gani a hadisi game da wuni na arfa manzala sa muke cewa khairu du'a du'a yawm arfa mafi alkhairin addu'a shine addu'a da za a yi a wuni na arfa to kai da kake zuwa neman rago ka gafala da yin addu'a ba dole ba sai ka zauna kana ta yi ka kana iya yin addu'a addu'a ta azkar kada ka gafala kada zuciyarka ta gafala a wannan wuni wuni ne mai albarka kuma azumta shi yana da fadala kawai da zamu gani sannan kuma hallo manzala ce mafi alkhairin addu'a da na faɗi da ni da annabawa wanda suke gabana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine mafi alkhairin addu'a da manzo Allah ya faɗi da sauran annabawa suka faɗi idan kai kokari kai bawa ka riki azkar ɗin da aka rawaito daga gurin annabin rahma da wanda suka zo a cikin alkur'ani da wanda suka zo daga gurin sahabban manzo Allah ka dinga yawaita yin su wani sai kaga ya shigalta wannan wani duka ana bashi azkar da wurin duka wanda suke ba su tabbata ba a hadisi ba su tabbata ba a sunna manzala ba su tabbata ba a shari'a yi kokarin rike siga guda daya na azkar iya wai ta yi ita yi wanda insha Allah sa ƙara bayani akan haka bi idin Allah tabaraka wata'ala a sati na sama bi idin Allah manzan Allah sai muke cewa siyamu yawma arafa azumi na wuni na arafa manzala ce ina kyautata zato yana kankare zunubi na shekarar da ta wuce da wadda za ta wanda malamai sun ce ana nihin da shi shine kananan zunubi manya kuma dole kana bukatar tuba kenan inda za ka yi azumi na arafa ka kyautata tuba daga laifukan da kake da zunuban da kake yi zai taimaka maka wajen kankare zunubai komin yawansu da haka yan uwa mu yi kokari ka muribanci azumi na ranar arfa kuma za mu ga cewa su ma wannan wuninukan guda goma ana so a yawaita azumi ko kuma a azumce su ga baki ɗinsu banda wuni na goma cikon wuni na goma domin wuni ne na sallah wuni ne na sallah ba a azumtar ranar sallah kiran ba a azumi a rana ta sallah wannan wuni na cikon na goma amma in kai niyyar za ka azumci kwana goma wannan niyyar za a rubuta maka ka azumci kwana goma cicif ya zo a hadisi wasu na guda biyu basta yin na kasu daga cikin watan ramadana ko da an yi 29 za a cike maka ladan 30 cikin a kuma hannu wata na ashirin zulhijja kenan mu kyauta tadiyya azumta kwana goma wannan a cikin wannan kwana goma da akwai yau mutarwuya rana ta takwas ranar da ma'aikata aikin hajji suke fara aikin hajji a wannan ranar sannan kuma hannu daga cikin ranaku masu daraja shine rana ta goma ranar layya ranar idi wanda manzala sama ya sanya mashi suna cewa ya ce inna a'azamal ayyami inda Allah yawman nahar manzala sai ya mashi suna ranar yanka mafi girman wuninnika a gurin Allah shine rana ta goma yawman nahar ranar yanka shi yasa malamai suka ce an yi so yanka ya kasance a ranar fari in baka samu ba gashi nan rana uku bayan ranar fari kenan kana da rane ko guda hudu kenan yan uwa mu yi kokari mu rubuce mu rubaici ibada mu yi ayyuka na gari na kwarai a cikin wannan kwanaki guda goma na fari na wata na zulhijja wanda muke tankara su nan da kwana uku ko kwana hudu kuma yan uwa mu san da cewa daga cikin abin da ake bukata meniyayyen yin layya idan ba he in kana da dabba ba ko da baka da dabba amma kana da niyyar yin layya in albashi na zo zan yi layya in na samu kuɗi zan yi layya meniyar yin layya wadda ana so lokacin da kwana goma nan suka kama wata ya shigo ya kame daga yanke harce ko aske wani bangare na gashi na jikin shi ko ina yake ko kuma cire wata fata ta jikin shi yayi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da umarnin da ya yi sannan kuma ya yi koyi da masu aikin haji a yi kokari a masanta wannan yana da lada mai girma sannan yan uwa a wannan wunuka guda goma ana so a yawaita a azumce su gabaki da ana so a yawaita karatun alkur'ani yi kokari ka tsara wa kanka karatun alkur'ani yadda za ka sabke alkur'ani a cikin wunukan nan guda goma in ba ka iyawa rike iya inda ka iya ka dinga karantawa kowane wuni ya zamto allah akalli komar ragwancinka ka karanta ko safa ɗaya ce ya yi maka alkhairi sannan kuma a yawaita yin azkari ambatan allah da a yawaita yin addu'a karɓaɓɓa ce a cikin wannan wani nuka sannan kuma a yawaita yin sallah ta nafila ka yi kokari kada sallah ta salatu duha ta barka a cikin wannan wunin nukan ka yi kokari kada sallah ta rawatib su barka sallah da ake raka'a biyu ko hudu kayan sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar kayan sallah asar raka'a biyu haka kuma zo kayan sallah magarba raka'a biyu in ka samu dama bayan magarba kayan sallah magarba in an yi kiran sallah kenan bayan magarba ma ka sallaci abin da ya sara a gare ka kayan isha'i bayan isha'i ka sallaci abin da ya sara a gare ka wannan wutiri kada ka bari ya barka haka kuma zo raka'a guda biyu da ake kayan asbahi rakatai alfajir kada ya zasu barka ka yi kokari ka yawaita ayyuka na gari na kwarai salloli nafila haka kuma zo ana so a yawaita yin sadaka yi kokari tawa kan ka jadwal na ɗauki alkawali masallacin da yake sallah ne makaranta ta unguwa ta ce a'a wani guri da ake bukatar ayyuka na alkhairi inda zan sa kuɗi na ya dawwama a yi ta yin aiki da shi na alkhairi bai gutsire ba bai yanke ba ko da dala ashirin ce dala ɗari ce abin da ya sara duk kullum daga cikin wannan kwanakin yana yi wallahi da wannan da ya sa laraba muke ganin suna kwance cikin hankali yawaita sadaka yawaita ayyuka na alkhairi muke ganin suna samun ci gaba a ƙasashensu za a ga irin wannan lokacin ya zo karamin ma'aikaci ya tsorawa kan shi lazumi ne a kullum yana yin sadaka kuma sadaka in hana da sadakar da take kawo addinin musulunci amfani makarantu ne na islamiyya a masallatayya ne halkat ne na ayyuka na koyarwa ba ya an ce maka ba masallaci kaza ko makaranta kaza na unguwarka ko kuma na wata unguwa samu masallaci goma ka ce zan dinga sa dala 100 dala 20 20 kai ayyuka na alkhairi sannan kuma lo dafa abinci ne a raba ma mabukata ayyuka na alkhairi ziyarar makusanta ne kuma kan mu manci yan uwa a wannan kwanaku guda goma za su zo mu yi kokari mu sanya kasan mu cikin addu'a mu yi kokari mu tuna da kasan mu mu yi kokari mu san da cewa kasan mu a cikin wasu yankika da akwai guraren da suna cikin hatsari bayan Allah mu yi kokari mu sanya shugabannin mu cikin addu'a mu yi kokari mu sanya jami'an tsaron mu cikin addu'a mu yi kokari mu sanya masu manyan matsayika na ƙasar mu cikin addu'a Allah shirye su Allah tabbatar da digadigan su akan ayyuka na gari na kwarai Allah sanya musu san ƙasa da gaske Allah sa su yi ayyukan da zai kawo wannan ƙasar ci gaba duk wani kuduri da ake ɗauka domin samun zaman lafiya da ci gaba a ƙasa mai kokarin mu sanya shi cikin addu'a Allah sa ya zamto alkhairi ne ga musulmi da musulunci alkhairi ne ga ƙasar Nijar alkhairi ne ga mutanen Nijar mu yi kokari mu tuna da ƴan uwanmu da suke gefe gefen guraren da suke cikin hatsari mu yi kokari mu sanya ƙasar mu a cikin addu'a kada mu mance sanya ƙasar mu a cikin addu'a yana daga cikin wajibi na mumuni yana daga cikin aqida ta ahlus sunna har al-tawafai na aqida suna kawowa cewa dole ka dinga yi ma kasarka addu'a dole ka dinga yi ma shugabanninka addu'a saboda lokacin da kawa shugabanka addu'a wannan addu'a in ta amsu alkhairin shugaban ba akan shi ba zai tsaya zai dawo maka amma in kaga yi magana mummuna akan shugabanka in ta tabbata in ya zamto abin da ka faɗi ya tabbata sharrin akan ka zai dawo shi yasa malamai suke cewa ɗaya daga cikin magabata yake cewa inda na san ina da addu'a ɗaya karɓaɓɓa daga na yi ta za a amsa min babu wata wata babu wanda zan wasai shugabana saboda na san in ya gyaru ni zan gyaru al'ummar ƙasa ta za ta gyaru mu yi ƙoƙari mu sanya shugabannin mu cikin addu'a mu yi ƙoƙari mu sanya ƙasar mu cikin addu'a mu yi ƙoƙari mu sanya jami'an tsaron mu cikin addu'a mu yi ƙoƙari mu sanya manyan ma'aikatun mu cikin addu'a Allah kare su Allah tabbatar da su mu yi kokari mu sanya marasa lafiya cikin addu'a mu yi kokari mu sanya wannan addu'a wannan damuna da take tunkarar mu Allah sa ta zamto damuna ce mai albarka mai amfani mu yi kokari mu sanya ɗan uwan mu da suke cikin hali na kakanika yi makwabtan mu kasashen da suke cikin matsala ta tsaro mu yi kokari mu sanya dukkanin kasashen musulmai cikin addu'a mu yi kokari mu sanya ma'aikata aikin haji cikin addu'a Allah kai su lafiya Allah maido su lafiya mu yi kokari mu sanya wannan gari da ake aikin haji mu sanya shi ke addu'a Allah kare shi Allah kare shi dukkanin kaidin da ake nufi a gare shi domin yau kun aka ce baya da zaman lahiya ma'ajjatan mu ba su samu zaman lahiya ba sannan kuma hallo kan mu mance a cikin anan aka sabko da alqur'ani kada mu mance anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu anan yake kwance mu yi kokari mu sanya wannan guraren cikin addu'a da sauran dukkanin bukatunmu na alkhairi ɗan uwa kada mu mance dama ce ta sanya duk wata addu'a ta alkhairi ta albarka dama ce ta mu yi a cikin wannan wani nuka ba dole bai sai ka zauna kana cikin sana'arka kana tukin a daidai da sahunka ne kana addu'a kana aska amma a kiyaye sa kiɗa kiɗe a kiyaye kada a saba wa Allah domin duk wurin nukan da suke da daraja da fadala in kana yawan saba ma Allah a cikin su to zunubin su ya hilimkin balinki shi yasa duk mutumin da ke yin aikin asha kama zane ce ƙarya ce yin riba ce a yanzu na lokacin da akwai mutane da don su yi layya za su je su ɗauki riba a cikin wannan watan nuna su je su cike takarda suna so banki ya ba su bashin riba don su zo su yi ibada kai kan kasa wannan ibada ba a musasciya ba ce ba ka ci riba ribar da allah maɗauki sarki ya ce duk mutumin da ya ƙi barinta to ya shirya mai haƙi da shi kina ya kamata mu yi kokari mu nisanci ayyuka na asha a cikin wannan wutan nan Allah sai albarka da alkhairi a cikin wannan abin da muka gani Allah kiyaye mana wannan kasa ta mu da sauran kasashe na musulmi Allah kiyaye mana shugabannin mu da jami'an tsaro Allah kiyaye mana kasan mu ta kowane bangare dukkanin mai nufin kasan mu da mummunan manufa Allah ka maida mu shahara da ubangiji Allah mu bayi ne a gare ka muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana bukatu mu ya rabbi ya ubangiji Allah bayu ne a gare ka muna bukatu na alkhairi Allah ka biya mana bukatu muna alkhairi Allah malaman mu wanda suka rasu Allah ji kansu wanda suke da rai Allah kare su Allah tabbatar da rayuwar su da zuriyar su ya rabbi ya ubangiji uwayen mu wanda suka rasu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu wanda suke da rai Allah kare su Allah ka tabbatar da rayuwar su marasa lahiya ya rabbi ya ubangiji Allah ka ba su lahiya Allah ka sa mana sauki na rayuwa Allah ka huda mu daga cikin kuncin rayuwa ya rabbi ya ubangiji Allah ka tabbatar da daga daga mu akan addininka addinin musulunci Allah ka daga addininka addinin musulunci a ko ina Allah ka kiyaye musulunci da musulmi bi rahmatika ya rabbal alamin Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya rabbi ya ubangiji Allah wanda suke tunkara yin jarabawa Allah ka ba su sa'a ya rabbi ya ubangiji Allah ka sanya ilimin mai albarka ne mai amfani ya rabbi ya ubangiji Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi aqimus salah